فأهلا بشهر قد أتى بالمخصص محمد عبد الله سر المخصص لقد دان كون الكون بالكون وحده بعز وتشريف وسر مخصص تاصدرا في الألباس والكون كله مظاهر ألباس لهذا المخصص تطور في الأقوام إذ كان وحده تنكر عن عين البصير المنفشس فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءني المخصوص سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره تغاب لدن قد مسه خير وأحمس وهاففا وعبد الله ثم عقيلة أتذكرها بالروح عين تشخصي صلاة وتسليم على ما أحمد وآل وأصحاب كل
الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آه، mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa maka musharaka a wannan guri mai albarka tare da jinin girma jikan shauran ya radiyallahu anhu da yar shauran ya radiyallahu anhu maka rike cikin wannan daren ko da yake daman aikinsu ne baki daya yana cewa fa kulliya mashghulun bi kulli muhammadin wa lam attakhid khillan siwahu wa manisu ni da man baki daya na abin shagaltarwa ne ga baki daya manzan Allah to idan an ga irin wa'annan a wajen nan aka ga su sai da umma hani a wajen nan aka ga irin su sai di maulid fal a wajen nan to ba abun mamaki bane ba abin da suka gada ne cewa yana cewa san marijalin bil khadim wa innani أصابكم لا أنت أصادلهم لا أنسني وأصادلكم أصادكم ما عشت فيك وإن أمت يصادقهم فرقي وفيك يصادق يصادقهم فرقي فرقي وفيك يصادق وأنا جاء وشو أحمد بنبا أنا كده يشد وي خديم المصطفى يتي شو يتي إنا رأي أكرا وانا ده هادي من منزان الله آبا ميوا بني مدن إنا نان زن شغب دوا rigegeniya da mazaje a cikin manzo Allah kuma abin da zai baka mamaki ce wa usabi kuma kakkai tunanin rigegeniya ne irin nawa zan yi rigegeniya da su kuma riga su idan na mutu na koma ga Allah misajil mu farki wata kan farki na reshe na irin su sai da Umar da sai Mawlid fa to za su ci gaba da gogayya da mazaje kuma su rigaye su saboda haka daman aikin su ne aikin gidansu ne sha'anin su ne عليه الصلاة والسلام أسلامه أعود إلى شغلي وشغلي شغله yake cewa salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan koma zuwa ga abinda na iya abinda na saba aiki na kuma aiki na shine manzon Allah baki ɗayansa da haka idan mun gansu a wajen nan ba abun mamaki bane ba sannan mu mutanen Kano mu gode ma Allah wallahi ba mu san kyautar da Allah ya bamu ba a wannan daren haduwanmu da wannan bawan Allah ya ishe ka ka sani kowane ne kai a faɗin garin kanan nan in dai ba shi ma tijjani ba ne ba kuma shi yawa hasan ɗarsani kafin gaba ne ba to duk wa'insu a kabirinmu mahaifinsa ne ya shaɗe su wanda shirin rajin sallallahu alaihi yake faɗa a haƙƙin mahaifinsa yake cewa alu kano jaza'um rahmanu khairar jaza'i wa humul ikhwanu yace karshen rubu min faidatar tijjani wa ƙarsuku da akbar kisani yake mutanen kano Allah ya saka musu alkhairi sun sha sun sha daga fayyar shehu tijjani amma ba su ba kowa ba ne ya sha da su su babban kofi ne shehu ibrahim sai ce mahaifinsa maulana shehu muhammad alhaji hussein ya ce kai nake nufi da cewa kai ne babban kofin nan to yau kuma ga shi nan yau a cikinmu wannan wani irin kyauta ne Allah ya ma eh ya ishe mu garinsu ne dubi ya'li wanda shi Ibrahim da yace mahalli na ne mahalli na ne gurin duk wanda bai ganni ba idan ya je idan bai je gari na ba ya je can gwari na ya je shi ne wanda mahaifinsa ya gaya wa ya gaya wa shi Ibrahim ya gaya wa mahaifinsa yace ɗana Muhammadu Alhaji wanda ya kasance haji lafzan wa ma'ana mutum ba zai fahimci me shi yake nufi da haji ba sai mutumin da ya san menene hakikanin alfaci ya san me hakikanin alhaji sannan ya san me hakikanin walhaji to mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba mu su a gurin nan aikin su ne suka zo gurin nan maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bibita a game da fiye da duk halittarsa Allah yana cewa cikin bakara tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati yace wa'annan manzannin mun daga darajar shafin su zuwa wani shashi a cikin su akwai wanda ya zance ga Allah amma akwai wani bangare malaman tafsiri da yawa sun tafi cewa ba'adin da Allah yake nufi manzo Allah ne kamar yadda yake faɗa cikin Isra'i yake cewa wala qad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'din wannan ijma'i ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake sama da dukkanin wa'annan manzannin ba su daya duk da cewa shi yake cewa qurun kulluhum qurun saratu adillatu amma wa ma tabna abdullahi inda qawai duka wa'annan annabawan masu girma ne madaukaka ne amma in ka dara su baki ɗaya babu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ta tafiya wai da mai annabi ya fi annabawa wannan za zai kawo mu'zozin annabi kaza sai ya kawo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai doki baki ɗaya sai suka ce ittifaqan abu guda ɗaya ne Allah ya ba mu satar amsa a cikin suratul anbiya sura ce wanda Allah ya kawo labarukan annabawa da yawa ya ga mana wal na ibrahim rushdahu من قبل وكنا ذي عالم إذ قال أبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون har inda annabi Ibrahim ya barranta gare su ya karka ya rurushe gumakansu har inda suka suke cewa man fa'ala hadha bi alatina innahu lamin zalimi qalu samina fatan yazkuru yuqalu lahu ibrahim qalu fatu bi ala a'yunin nas la'annahum yashhadun har dai inda suka ce qalu harriqu wansiru ayatukum in kuntum fa'ilin amma duk wannan ne natijar natijar shine Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim karshe kyautar da Allah ya mishi wa wabna lahu ishaqa wa yaquba nafila haka zalika idan ka tafi muludan rata na kuma wa iman wannan jina min alqaryati allati kanat ta'mal khabari inna kanu qawman fasiqina har ka dangaro irin su annabi ayyuba ayyuba idna da rabbahu har Allah inda yace maka fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durri har ka zo kai inda karshe idan ka zo karshe surar ya Allah ya ce kai kuma a haike ka manzo Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka kasance rahama ga talikai sai suka ce to mun fahimta da wannan aya da wannan ma'anar ya zamanto manzon Allah ya fifici dukkanin annabawa to idan muka ɗauki ta kuma wannan rahmaniya mu ɗauke ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin mu'amala da wannan rahmata sannan mu ne cewa alal ikhtisar mu takaita karatu da yawa babu wata bauta da ta sallah to wai a ce maka wai har a sallah rahmar manzan Allah tana ta dalili cikin sallah har a sallah sai rahmar Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi ta yi sallah a imam muslim ya kawo ya kawo hadisi daga wajen sayyidina muawiya bin al-hakim al-sunnani ya ce ina bayan manzon Allah farko farkon musulunta ta bayyana ana qa'im musalli ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqata rajulun min al-qawm ina sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum yayi ittishawa yana ittishawa ko yana dube shi ana sallah ne sai ya hamdulillah ko ya ce yana maka Allah ya ce fara ma ni qawmu bi amsarihi mutane suka ga kallo na ya zai in yi magana ya zai in magana ana cikin sallah maimakon ya ja baki ya shiru abin ka da sabon musulunci sai ya ce musu wa ya ce musu wa su kula umiya ma sha Allah kai wajen ranku me kuke kallo na haka kaga ya ƙara kyautawa faja'al al-qawm yadribuna afkhadihim sai na ga mutane suna ɗaukar hannu suna dukan cinyoyin cewa lalle fa abin da ne ba daidai bane ba yusanni tunani suna so na shiru walakin ni sakatu sai dai na yi shirin yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama ya idar da sallah barka da abin da yake sai yace bi abi wa ummi fa wallahi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu na rantse da Allah uwata da ubana an saga manzan Allah ban taba ganin malami irin manzan Allah ba ma sha tamani wa ma wala ga rabani wala ta harani bai zage ni ba bai dake ni ba bai tsangume ni ba bari dai kawai abin da ya kalle ni da ya je ya kalle ni sai ya ce inna hazi sara la yahdu ya shay'un min al-kalam yace bawan Allah ita sallah ba wani magana da ya kamata a ringa yi a cikin ta abinda kawai ake yi na zance a sallah إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أبين ده كوي أكي لي أصلا أنا يكبر بريني أكي ينتربي لك عشان القرآن إني ده كيني وني وانا أبن سمون كوريش لك مصلا شرانا فأما تدوبا كاكا رحمة الله وي ما زال الله الله اسمها رحمانية تنا تجلي حرق أولا بوتر الله تفو هو الإرم بوتر هو الإرم بوتر ka koma wancan hadisi na na na Imam Bukhari wanda ya kawo shi cikin kitabul wudu'i babu sabbil ma'i ala al-bawl fi masjid hadisin da mafi yawanci muna mun sani balaraban kawai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an cika ana ta magana ya rasa yadda zai fitsari ya ya matse shi ya samu wani gefe guda kawai ya tsuguna yana fitsari sabai suka yi wuta manzala ya ce da uhu da uhu ku kyale shi latar rubu kada ku yanke mai masu tsarinsa kada ku yanke mai hariku sajilan min ma'in ala bauri an saduban min ma'in ala khilafin ruwaya yace ya ishe kawai ku ɗauki wani guga ɗaya na ruwa ku je ku zuba a ciki inna ma bu'ithum yasrina wa lam tub'asu mu'assirin Allah ya aiko ku ne ku kasance masu sauƙaƙawa ruwayar mutum kenan masu sauƙaƙawa Allah bai aiko ku ba ku kasance masu tsanantawa Allah bai aiko ku ba ku kasance masu tsanantawa duka a cikin sallah Imam Bukhari sai da ya babi guda akan kai karar limami idan ya ja sallah mai tsawo wani bawan Allah Imam Bukhari ya kawo hadisin ya tawo bi nadi hanyi abin da ake cewa na aini su ne raƙuman da ake amfani da su wajen shayar da ruwa da aiki dare ya yi mishi sai ya tare da sai na mu'az yana sallah da dare ya ajiye wa ina raƙuman nasa guda biyu ya bi sai na mu'az sallah ya ga sai na mu'az ya rike karatu yake karatu yake ya ki tsanantawa ya ki tsagaitawa kawai ya sallama ya ja sabuwar sai sai na mu'az yana sallama ya ce lallai wannan munafiki ne annabi ya gaya mana duk ba ce ta munafikai ba sa son sallah sai labari ya zo kunna ba Allah ne sai je kai manzo Allah karar ma'azi shi ma'azi na kira nan munafiki kuma ga laifin ni da iman annabi ya kira sai na ma'azi shi ya mu'az atuni da an takuna fattan atuni da an takuna fattan a wani wayar fatin kana so ka zama to mai fitinar mutane فلولا سميت بسبح اسم ربك والشمس وجهها او الليل اذا يغشى يتأيد حسن كي صلى بالصبي ko kai sallah da wasan zuwa ko kai sallah da wallahi ibasha fa inna ma yusalli wara'aka al-kabir wad-da'if wad haja ai a bayan ka akwai wanda suke sallah ta yu a samu wani tsowo ta yu a samu mai rauni ta yu ma a samu wanda yake da bukata da Allah mu dubi wannan lokacin da kashi wai annabi yana ganin a ji tausayin wanda yake da wata bukata kan a ja sallah da wuri subhanallah duka abin da ya sa nake ɗaukar abin da yake na Allah ka san ita ce dai shakundun baki ɗaya to wai a ce maka rahamar manzon Allah har a cikin sallah tana yi idan ka ɗauki idan ka ɗauki gaba ta gaba in ka ce sallah ban tunanin akwai abin da ya fi Mamman Bukhari ya rawaita hadisi wani bawan Allah ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi yana ihu tun daga wajen masallaci ya Rasulullahi wallahi alaktu ya Rasulullahi wallahi alaktu ya rasulullahi wallahi na halaka wallahi na halaka annabi yace menene yace fa qad waqa'tu ala mar'ati fi nahar ramadan wa ana sa'im na kusanci matata a ramadan da rana ina mai azumi annabi ya shiru yace za ka iya yanta bawa yace ina nake da kuɗin da zan je bawa wallahi yanta shi annabi ya ce to za ka iya jin azumin ƙwara 60 yace wallahi ba zan yi ba ya ce to za ka iya ciyar da mutane da su ya ce shi ma wannan ya ba nan shi ne ta lokaci kawai sai gashi an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyu cike da mangala ta jaki aka kawo manzo Allah da biyu annabi ya ce wane ne yake neman wannan fatawa ya ce a ana da rasulullahi ya ce dauki ka je ka je kai ka ciyar da mutane sun da su ka fara ka ka ciyar da talakawa ya ce ai duk madina nan ba wanda ya kai talauci kaga ba haka duk madina an ba wanda ya kai talauci mazala sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi rawin hadisi yace fata ba ta fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ba ta na wasu annabi sai da ya murmushi har sai da tura masa suka bayyana yace to shi kenan dauki ka je ka ce da matan ka shine ka fara la hawla wala quwwata wannan wani irin rahama ne wani irin jin kai to a dunkule shi ne shehu ibrahim sai ya ce baki daya yake idan kana so ka gane wannan ba wata halitta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatu rabbikan shi ba saboda fadin Allah da yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma in ko kamar sai da kasance rahma ga talibai yace kuma wal alim kullu ma su wallahi da abin da ba Allah wa alim ne to kuma in dai kai ba Allah bane ba wannan rahma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta same ka shine shi ke da arafa ila da al-amin shi kai فلم يلفظ شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكي من زمان فإنه لا أشكى غزالا كالشكا خيفة الفتح وظنوا لك الأشكاه من بعد يوسف وآبائه ضرا من الفتح والحج تجبر لك إن ذاك اليوم وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر والفجر كالشتك أتكلم مجانا شو يتي وحاصل هذا القول كرشن أبن ذلك سوى مزان الله كي رحمة الله الدورة كسا دسرر سمانية لكم تشكر وابا muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya maimaita mana ya kamata mu gashi shi mu ba da maganganu masu yawa haka mu ja da da da da da khuza'a bilal irin wannan namu amma ala ayyi halin abin da ya kamata yan uwa mu sani shine mu yi kokari ya zama to maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to makarantar mu ce mu yi kokari ya zama to cewa wannan rahama ita ma ana iya ganin bayyana ta a cikin mu'amalar mu da ƴan uwan mu baki daya wa kullu amin wa antum bikhair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah ya uwa ko ba ce komai ba wannan fadi da wannan kalmomi na Maulana shi su nuna maka wani